أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاتم لما سبق ناس لأك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa ma wannan zawiya mai albarka da sheman ɗan umma da ke kan titin malam goji a cikin garin bauchi a yau muna laraba a bakwai ga watan ramadana hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda ya daidai da talatin ne ko nawa talatin ga watan hudu 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratun nahali aya ta 89 wanda da a ji karatunmu na jiya akan wannan aya muka kwana biya da bayanan da ke ciki ba mu gama yi ba lokaci yayi shi ya sa muka nemi ayar ma ya sake janta domin mu sake bayani gwargwadon hali Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wataala inna Allah hakika Allah ya'muru yana umarni بالعدل بالعدل والإحسان إن الله أمر بالعدل والإحسان الله هنا أمرني بإحسان شيني كوتا تاوى وإيتاء ذي القربى الله هنا أمرني da bayarwa ma'abuta zumunta haƙƙi wayan he an fashai Allah yana hani da alfasha mafi girman alfasha shine suka ce zina والمنكر الله ينا هني جممونا أيك والبغي الله ينا هني ذالج منكر إن أنت تشيني دكا وننو إنا سابو بغي كما شيني ذالج يئذكم الله ينا مك وأزم كولا إن آدم لعلكم تذكرون دونكوك وأكثر wannan aya kamar yadda jiya muka karanta muka faɗa cewa akwai sahabi da ake kira Usman bin Mas'ud yace na yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama don kunya amma imani bai tabbata a cikin raina ba ya ɗamfara ya dawwama ya zauna ya ce sai lokacin da Allah ya saukar da wannan aya inna Allah ya bil adl ya ce ina nan Allah ya saukar da wannan aya kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya karanta maulid bin mugira wannan aya wanda an ce shi Usman bin Mas'ud shi annabi yasa ya karanta ma Walid bin Mugira sabiya da shi ana ziga shi mutum ne mai fasaha mutum ne mai dabara wanda lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana kansa cewa Allah ya aiko shi dab aikin haji irin na zamanin jahiliya na da to hankalin mutanen maka da ya tashi suka ta wasu makirci suka ta makirci sai suka ce to ga aikin hajji ya zo baki da zo suka maka ga kuma Muhammadu ya zo ya ce shi annabi to ya ga mu hana baki kar su saurare shi ko ya faɗi magana kuma kar mu ɗauka da muhimmanci to aka zo aka yi zama shi wani bin migira ya ce kowa ya faɗi ra'ayinsa wannan ya ce mu ce boka ne wannan ya ce kaza wannan to shi ne ya ce ba ka da mu faɗa ba kawai mu ce wa mutane ai shi madabi ne shi ne Allah yake ce inna wala qawlin sihir eh da suke faɗa cewa sun ce cewa ai wannan magana na annabi magana ne na na sihir to sai ya zamo aikin da suka yi masu mutanen makka sai ya zamo sun girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zaka ja usa suna ce wai idan kana neman abu ba a maka hasada wai ka bar neman abu wa ce maka wai ba ne ma ba ma suna kamar neman abu wai eh dabila da waya nan Hausa sun kai wato matuƙa ne wajen gwada cewa duk mai neman alkhairi sai ya samu masuda dabiya da annabi ya ce kullum zi ni'matin masudu dukkan wani ma'abucin ni'ima abun wa hasada duk wanda Allah ya masa baiwa yana da masuda yanzu wani ci murya ka kawai ba ido babu kuma abin da ka mata ki ji ya tsane ka har daga wani matsanin da yake maka ma bai kima ka mutu ba ai kawai ba Allah ya samu cika da imani ya sa nafsu ake so a dinga mata fada in ka ji ka ji mutum ka tsane shi to ka dinga fada ma ranka ka ce to me yayi ne me yayi ne nake ni na yi shi ne Allah ne ta yi shi na san bai wanda yake dauke da shi kaza kaza ka dinga fada ma ita kanka ranka kenan eh su biya da haka shi Walid bin Mugira sai ya ba da shawaran a zauna a kofofin Makka duk bakin suka zo a ce to kuma da hankali akwai wani ya ce shi annabi ashe da rabon da su ɗaukaka manzon Allah ɗin eh har sada ga mai rubuta ki dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yakawi bi hadha dini rajulan ko rajulun fajir Allah yana girmama wannan addini inna Allah yakawi hadha dini afwan bi rajulin fajir Allah yana girmama wannan addini da mutum wanda ya zo na banza mutumin banza ma yana aiki da musulunci a yanzu ba gashi wani yan gidan rediyo musulmai ne sai wannan na'urori ba gashi an zo ana kai sakon Allah ciki ba ba ga facebook ba ba ga twitter ba ba ga instagram ba duk ba sun gidan karatun qur'ani ba amma yanzu irin sako da ake saka na sakon Allah da manzo Allah ba sallallahu alaihi duk da akwai tashoshin sharholiya da na bata amma kuma akwai tashoshin kirki kuma ta wajen da yawa mutane da da ana suna murna dai ko ɗazun nan sanda muka yi magana da wani daga Cote d'Ivoire yana ce suna samun karatu ba dan albarkan zamani da ya zo don mutum ai kana Najeriya kana Bauchi a ce mutumin da yake Kano ma kai abuji a ce ya samu kaga inna Allah ya kawu ya zabi birajulil fajir to akwai irin su da yawa Allah ya samu cika rimar sai suka je suka dinga zama a gefe a ƙofofin maka in baki suka zo masu aikin hajji irin da to kuma da hankali akwai wani mutumi a garin nan sunansa Mahmud madadi ne wai ma'ana ne tsafi in kuka ce kuka ji magana wallahi kun ji shi kar ku je ita kuma rai yake ce ta je ta je to su suka ta yaɗa ma manzala da sun shi ruwan ma da yazo yakin hajjin sama har ya koma bai ma ji labarin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su da haka shi wani dubini mai jira shi ba da wannan shawara aka karanta masa wannan aya ya ji ya ce a sake maimaita masa aka sake maimaitawa har yau kira lima qur'ani ya ce wallahi innahu la halawatu wa inna alayhi la dalawatu wa inna asluhu la murku wa alahu la musmir wa ma wa bika bashir ya ce wallahi rinkuwa ya ce hakika wannan alqur'ani yana da daɗi akwai zaki cikin sauraron sa yana faranta rai wa inna alayhi la dalawatu ya ce akwai kuma ƙwarewa a cikin sa yace lalle asalin wannan alkur'ani asalinsa yace abu ne mai fa'ida mai muhimmanci yace kai wannan qur'ani fa lalle jinsa ko burbushinsa wato in ka gama ji abin da zai biyo baya akwai fa'ida da ka amfani da abubuwa kewa ina kafiri yake faɗan wannan magana wannan shine bangoni ya zama dole yace wallahi wannan ba maganar mutum bane wannan aya dai maulan mu shehu ibrahim radiyallahu radiyallahu anhu yace yace ilimin farko da na ƙarshe na duniya duk ya ƙare a cikin wannan aya kamar yadda ce mai karanta to sai da haka a gurguje wasu bayanan jiya mun yi a wancan karatu amma ba mu karasa bane dama mun tsaya wajen da shi ma maulin mushu ibrahim ya faɗi wannan magana irin na ibn al-arabi din al-hakim yake cewa adalci kashi uku ne yace na lamur biladi yace akwai adalci tsakaninka da ubangiji akwai adalci tsakaninka da kanka akwai kuma adalci tsakaninka da halittan Allah to haka shi Ibrahim Galan shi ma ya faɗi wannan magana yace adalci tsakaninka jabi na arabi yace adalci tsakaninka da Allah shine ka zabar masar ranka abinda Allah ya umarni ranka tana so ka aikata kaza ga kuma abinda Allah ya ce to adalci shine ka zabi na Allah ka bar na abinda ranka take so shine kai adalci tsakaninka da Allah da gabatar da yardin Allah akan abinda ranka ma yake kaza an kai an ce akwai fushin Allah amma ranka kuma na so kai kaza kuma akwai yaddan Allah ranka kuma bai so kai to yake ajiye ka dauki wanda ranka bai so yin Allah nan kai da nisantar dukkan wani gawaje ababen da Allah ya tsawa sai kuma adalci tsakanin kanka da da da nafsin ka ita kanta ranka yace wannan kuma shine hana ka shiga halaka duk abin da ka san ka aikata din da na sanin jirgi bayan ko mutuncin ka jirgi shi ne za ka ga hausawa suna cewa wai sukan ce tsalle ɗaya za ka yi ka fada a rai amma ya kayi dubu ba ka fito ba wannan magana na musa ya daidai ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutane su dinga sanin magana da suke faɗa ya ce akwai kalma ɗaya da mutum zai faɗa bai ma damu da ya faɗa ba amma ta ja masa sanadiyyar zama a gidan wuta na shekara dubu saba'in Allah ya kiyaye kage shi wannan ba kalle ɗaya amma kai dubu ba ta fito ba to Allah ya sa mu cika da imani to rai ka hana ta abin da ka san Allah baya so kuma akwai halakan ka a cikin wajen shine Allah yake cewa la tuqu bi aidikum ila talufa kada ka jefa kayan kar ku jefa kawo kanku zuwa ga halaka wannan adalci kenan ba kana kallon ranka na san abu ka je ai ka san akwai halaka ka je kai ba da kuma gusar ma rai din adalci ma ranka ne kuma ka gusar mata da dukkan wani tsammani ka cire tsammanin samun kowa a gurin kowa komai ba ka bara ka samu kowa komai a gurin kowa ba sai gurin Allah domin annabi ya ce ya kuma dafa fa inna faqarun hadirun na ne ku da tsammani tsammani annabi ya ce talauci ne wanda yake dawwamamme kawai ka nemi abun kanka inna arif inna arifi wasi'a haka Allah ya ce ƙasa na tana da yalwa wa arbin layi wasi a ƙasan Allah na da yalwa idan mutum ya hana ka wani abu sanin ce kake nema ta wani wuri yawwa tabiya da haka ka cire tsammani wa luzumul qana'a fi kulli hali ka lizinta ma ranka qana'a wadatuwan zuci da annabi yake ce alaikum bil qana'ati fa innahu malu la yanqud shi dukiya ne wanda baya karewa qana'a to wannan shi ma na daga cikin adalci ma ranka ka lizinta mata qana'a ma'ana kana'a abin da Allah ya baka komun kashin sa ka gode wa Allah ka dinga ganin yawan sa ka amfana da shi amma daga zaran Allah ya hore ma kana samun dubu daya wuri sai kana jin annan bai kai uzurori na ba ka ga rashin godiyan Allah ya shigo ciki to kaman ka fashi albarkar ta ita ne a waye gari kana cin zaki kana cin bashi amma da ka ce alhamdulillah wannan din ma Allah ya musu albarka wallahi ganka lafiya lafiya kamar yadda jiya muka faɗa ba kaje kana dan albashi kana cin bashi ka wayi gari ka zo wanda ba albashi ma kana roƙon sai saya ma abincin naira ɗari da duk abin da yake kawo irin wannan wallahi rashin godiyan Allah amma in ka gode wa Allah da matsayin da ya saka mutum dubu nawa ne ba ka albashi to haka sana'an kan naira dubu da kake samu mutum nawa ne dai yawo a rana bai haɗa dubu da ba yanzu ko yau da yamma muna zaune wani bawan Allah irin masu kura muka hausan Kano masu tura kura ko yan garo kenan ya zo yana turawa ba Allah asar ya ɗigo ruwan nan da ƙyar wannan ba Allah ya ba mu tausayi matuƙa idan haka ake so mutum ya tashi ne mahalar ga azumi kamar yadda aka san kuma ga rana da ake yi ya ba mu tausayi ƙwarai ya ce ga mu bawan Allah na ce wannan ba Allah ya bar tausayi har na ji kamar in masa wani abu na kyautatawa to kaga kana'a kenan yanzu shi abin da ya samu ta yi wani dubu ruwan nan da zai kaiwa bari haɗa naira dubu a wuni to kai in ka haɗa dubu ka yi wa wahalan da ke ya sha kuma wala kai ba ka sha ba to ya kamata mutum ya dinga adalci ne maranka ka dinga mata fada ka lizinta mata kana'a wadatuwan zuci ko mun kashin kashin abin da Allah ya baka ka gode wa Allah yanzu ka duba ko irin wannan hidima namu na tafsirin mu wanda zaka ji suna taimaka ya kai mamaki kaga ga wanda ke abun duniya na amma ba su masai don ba Allah wannan shine Hausawa suke cewa wai ka gaya ma mai zuciya ake faɗan biki ko ba mai duk yawanci irin wannan maganar da zaka ji Hausa suke faɗa daidai yake da nasi da nasin alqur'ani to Allah ubangiji ya saka da alkhairi to ka lizimta mata yace amma adalci kuma tsakaninka da halittan Allah shine ka musu nasiha nasiha kuma shine maganar da ke zuciyanka ita ne bakin kai ke faɗa ba ka zo kana faɗan magana abin da yake bakinka ba shine a zuciyanka ba abin da muka faɗa shi ne yau ka ga yawa ana wa'azi amma ba a jin wa'azi da da da yawa abin da muke faɗa a bakinmu ne ba a zuciyarmu idan mutum ya ma wa'azi yanzu ne ya zo ma wa'azi ya ta jawo aya ya ta jawo aya da hadisi da isnadi da komai amma da ya da shi ma wa'azin bata kama jikin ba aiki yake yi ba yake wani a gabansa yana gefe na ta danna kuma watsa yana ta facebook amma wallahi da mutumin Allah ne da gaske wallahi tallahi bari iya danna waya a gaban su ana wa'azi rabi'atul adawiya wannan sufiya ce ta taba zuwa ta wani bawan Allah ya kan dutse na kiran sallah tace an yi wannan kiran sallah kuwa zuciyar da yake yi tace dutse ya isa ya dauki kiran sallah ta ji wanda suka san Allah da ya gama kowa ta ce da ta kan dutsen da ta buɗe baki ta ce Allahu akbar an ce kafin ta rufe dutsen ya dindike kamar kai ne kawo kan randa irin rubabban randa da da ita girman Allah take gani har cikin zuciyarta a cikin jirin jikinta Allah ya sa mu zama irin su sai na umar Allah ya kara masa yadda yawo yake a cikin Madina ba ana karanta Qur'ani wa turul kitabi masuri في ريق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع wannan wajen ya ji aka ce faɗi su musan da ya kwana uku an yi zaton ya mutu ne cewa azabin ubangiji mai aukuwa ne ba mai hanawa Allah ka azurta mu da tsoron Allah irin ta zuci allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati misu a zu tsoron Allah koye a gaibi ainihin cikin zuciyarsu da ka gan su ka gan Allah Allah ya samu a cikin su alfarman annabi Muhammad to adalci kenan ka dinga nasiha wa mutane shine adalci tsakaninka da halittan Allah in mutum ya ka gaya masa gaskiya wa tarkul khiyana da kuma barin ha'inci da abin da rake tsakaninka da wutarka ko dan kadan ko mai yawa da kuma yin adalci ma kanka gare su ta kowane fuska ka san adalci gare ka jamgasuwa ne ta ta kowane fuska wai wani ya zo ya maka rashin kyautatawa to ka zauna ka yi suka ce ko dai ni ne na saba masa ko dai na cace ka ne wai ka ta hukunci ma kanka tuku har ka tuna ko in ka masa to ko in ka gama nazari ba ka masa komai ba wannan nan ne in da ka kai ƙara ne in kuma da ka bar wa Allah ne to in waka miki Allah ya sa mu cika da imani wannan ainihin ta sau yace koya mana yace kar ka zama mai saba ma wani mutum daya ko da zance ko da magana ko a fili ko a ɓoye a shagala kawai da kanka kamar yadda annabi yake ce duba liman shagalahu aibu an uyubin nasi aljanna ta yi daɗi ma wanda aibun ya shagaltar da shi gabarin ne gabarin aibun mutane koyaushe idan ka ta gaya maka wani abu a ce mutane suna da idanuwa ni ma fanna da aiki kuma adalci ne ma kanka ai tsakaninka da halittan Allah ka dinga haƙuri abin da ya same ka gare su na masifa kan kai haƙuri wannan shi ne ake kira wato adalci kaɗan daga cikin bayanan da bayan Allah su sai maulan musho da firan yake cewa kuma amanan adalci duk yana iya ɗaukan ma'anan shi ne hadisin da annabi yake ce khairul aml wasu ko kuma ausadu biyayyen aiki shine tsakatsaki shine a shi buga misali da kadariyawa jabjabariyawa badariya sun ce ko me kai ai ko me kai eh kai kai ikon na gare ka ne ko me kyau ko mara kyau jabariya suka ce a bawa bai da wani laifi ko me Allah ne da shi da Allah ne da shi ya ne da shi ce ka ɗauko tauhidin su duka ka ɗauko ɓangare duka ko wajen da suka yi gaskiya akwai kuma wajen da ɓata ne zuwa ga wuta yace sai ka ɗauko na gaskiyar na ƙadariyawa ka ɗauko na jabariya ma gaskiyar ka haɗa to shine tauhidin ka ya garto standard bawa sun ce komai shi yayi makansa to mu ya gaci a in yayi sabo bawa in yayi sabo aiki mara kyau shi yayi amma mai kyau Allah ne ya kai ka ɗauko tauhidin su da abin da kai mai kyau ai mara kyau kai kai sai ka ɗauko tauhidin jabariya kuma da kace da mai kyau da mara kyau duk Allah ne tilasta ka kai yawa ya ka ɗauko su kuma nasu ya ka ɗauko mai kyau a gurin wannan ka ɗauki mara kyau tauhidin su na mara kyau wannan kuma ka ɗauki mai kyau ya ka haɗa wannan shine adalci bisho da zalan yace shi ma wannan kalma ce ta adalci to bayan Allah dai sun yi magana da yawa akan adalci din cewa ka dinga ganin walittan Allah ka dinga kalla mukamin nan da ake kira mukamin muraqaba ko mushahada duk sayin da wani maka wani abu ka dinga masa kallon da ikon Allah ke maka wani abu halittan Allah ne shi Allah ya sa mu cika da imani sannan na lamur bil adl wal ihsan wal ihsan wa ita'i dhil qurbi Allah ya yi umurni da ba da haƙƙi wa ma'abuta zumunta shi ne sada zumunta na na zumunci wanda hadisi annabi yake ce wanda ya sadar da ke na sadar da shi wanda kuma yanke miki na yanke ita zumunta ke wannan suka ce na daga cikin babu adafin mandubi alal wajibi adafin abin da ya zama musahabi akan wajibi sabiya da an kawo maganan ba da haƙƙin zumunta aka haɗa shi da kuma wato adalci da kuma isani kuma Allah ya yi umarni da kyautata aiki shi Ibrahim ari kawo cewa al-insani kuma ya ce ai annabi ya riga ya gama bayanin wannan lokacin da Jibril ya tambaye shi ko lokacin da annabi ya tambaye Jibril ya ce al-insanu an ta'budallaha ka annaka tarahu insani shine ka bauta wa Allah kamar kana gani sabiya da haka wannan ita yi zulkurbe wa yan fashai ita yi zulkurbe ka ba mai uwa zumunta hakin yan uwa na zumunta duk abin da suke da shi wa hatta zulkurbe ya kahu wal miskina da Allah ya ce ku ba ma yan uwa na zumunci hakin ku ba wa miskinai ma hakin to yau duk wannan yayi sau yayi karanci a tsakanin al'umma sai ga mutum yana da hali Allah ya masa rufin asiri amma ga ƴan uwansa suna cikin damuwoyi kamar yadda hadisi annabi yake cewa duk wanda ya kwana man ba ta shaqanan wa jaru jayun fala ima imana lahu duk wanda ya kwana yana koshi makocinsa na jin yunwa annabi yace bai da imani wannan to me Allah yau wanda zaka ga mutum na da abin da zai ci da dukiya ne a tsakanin talakawa shi yana da abin da zai ci na shekara ma wani za ka kyare ke samu wata ma ka da wani ba ci ba ina imani akan wannan ka imani kuma haƙƙi dama na zumunci ko haƙƙi kashi uku ne kamar da annabi ya ce kowane makoci yana da haƙƙi a makota kashi uku ne akwai dan uwanka makocinka yana da haƙƙin dan uwantaka yana da haƙƙin makoci akwai kuma makocin ko wanda yake ba dan uwa bane yana da haƙƙin makotaka akwai kuma wanda haƙƙi uku yake shi a kanka musulmi ne kuma dan uwanka ne kuma makocinka ne shi kuma haƙƙi uku yake da shi a kansa to sabiya da haka wato ne ita izil kurbe da ba ma abuta zumunta wato haƙƙin su ina har hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa amma tardaina an aslaman wasliki ko amma tardina an aslaman wasliki wa hatta man kada ki shin kin yadda ke zumunci in sadi mu wanda ya sadi zumunci in yanke ma wanda dai ya yanke miki to Allah ya gama umarni sai kuma hani wani ya ni fashayi wal munkar wal bagi Allah ya hana kuma alfasha shine zina kamar yadda zina ya zamo ruwan dare Allah ya kiyaye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama annabi na cewa saban Allah bai yaɗa cikin mutane ba sai cututtuka yayi yawa yawa zina bala'i ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwa guda shida a cikin zina na farko turisul fakara tana gane da talauci wata zabul buha tana kuma tafiyar da kwarjini duk mazinaci da daga baya da kwarjini to a cikin yara ne ya ce wa turisul kuma kulu da finnari tana gadar da zama a cikin gidan wuta to akwai masifa da gaskiya cikin zina Allah ya kiyaye mu alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alfasha gashi nan yau yadda zaka ga abubuwa inda iyaye kirbiya ya su kurkuci tun da je gida ya kwanta yan ka tana hira wa bai san me yake faruwa ba ina ya rike amanan da Allah ya bashi wal munkari da aikin ki wal bagai Allah ya hana mummunan aiki shine dukan wani sabo wal bagai kuma Allah ya hana zalunci zalunci mummunan illa ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu innama bagaykum ala anfusikum ya ku mutane zaluncin ku kanku yake komawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu da'awatul mazlum ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi fa inna tumalu ala al ana daukan ta ne akan girgije a wani ruwayan kuma laita bainaha wa bainar rabbi hijabu babu tsari tsakaninta da Allah ita addu'an wanda aka zalunce shi yace Allah yace masu yin zalunci kuma kawo kan suke inna ma bagaikum ala anfusikum iyaka fa zalunci duk wani azzalimi wallahi makan sai yake Allah ya riga ba kuma yace az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah ko az-zulmu zulmat zalunci duhunne ne ranar kiyama kuma da Allah yace masu zalunci makan suke yi malamai suka ce yayi annabi ya faɗa ne mutum ya sani duk wanda kaga ya zo yana zaluntan al'umma ko yana gadara yana da dukiya ko yana da sarauta ko kuma misali irin zamanin wai mutum yana gani shi wai hukuma ne ito ta zaluncin bayan Allah to wallahi ba mu kowa yake wannan zaluncin ba kansa ne sai da annabi ya ce ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ya zalunci wani ya ce Allah ya ce ya zalunci wani ya ce Allah sa kare gama lafiya ya zalunci wani ya ce Allah sa kare ji daɗin rayuwa ya tara ma kansa munanan addu'o'i wanda Allah ya ce tsakaninsa da ita babu babu hijabi da Allah ne ya gama lafiya babu abin da zai fara masa illa shi ne rashin tasiri abin sana'arsa dai ga bayi gani albarkan wannan albashi nasa zai ga sambatar albarka wata na yi yana taimaka baya ga kuɗi ya ƙaƙi kuma duk wanda ya ganshi ya ganshi cikin wahala da kaga fuskar sai ganshi a cikin babu annuri fuskar da da Allah ita ta masa da baibai addu'o'i ya masa illa abin da zai ƙara masa illa kuma na gaba shine sai ya girma ya yi ‘ya'ya sai ka ga wani ya zo je nemi ‘yarsa ana ta ‘yarwa ne ta gaje ka da zuriya donan wanda ya yi kaza wa mutane ya yi lokacin na aiki ya yi kaza ya yi kaza tun kuma labari bayi zuwa kunnansa har kuma ya zo kunnansa abin ya dame shi shi kansa ma daga ba zuwa gurinsa kaga inda ma bagai ku alambu zalincin ku kanku ne kaga shi ya zalunta abin ya dame shi lokacin kuma ya riga ya gama wasa da damansa wannan kuma ba wai hukuma ba ko mutum ne a unguwa ko Allah baka lafiya ko karfi ko dukiya ka yaka wa mutane ka cuci makota da yan uwa ga ba a sha'awan a haɗa mu'amala da kai ta wanda bai san mutuncin wani ban ka taɓa kayansa sai ya walakanta ka za ka je ka nemi yarsa abin ya dame ku wata rana na taɓa karanta a jaridan aminiya wani babban mutumi a ƙasar nan aikin ɗamara yake yana kiran mutane a kan me yasa ba zuwa su nemi auren ƴaƴansu ya ce mu ba abun tsoro bane ba ce mu ba abun tsoro bane me yasa bara ku zo ku nemi ƴaƴanmu ba kaga me yasa zalincin ya koma kansu ta iya yiwuwa kuma cikin ƴaƴansu akwai sun fi ƴaƴan cikin gari tarbiyya sun fi su karatun addini sun fi su na zamani amma duk kusan an musu ungoro kabila da yawancinsu yawanci ba duka ba akwai wanda mu'amala na haɗa ku sai gwada ai shi yana da ƙarfin hukuma ya zalunce ka ba inda ka iya ku kaga inda ma bugun kun alamu fushi zalunci illa ne Allah ya kiyaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la zamba asra'u uqubatan min baqi ba wani zunubi mafi kyakkyawan azaba kaman zalunci duk zunubai babu kaman zalunci mutum ya zama wa zalimi to babu abin da ke saurin masa illa kai malamai suka ce ko mutum ne almaji ya yi ɗalibta ya cuci ‘yan uwansa ɗalibai a ɗalibta to ya zama mara albarka sun ce ya kaga karatunsa ya ya sha wahala ko da ya samu karatun sun ce da gani shawalar rayuwa da da Allah baya son zalunci to ballantana kuma ce dan kana da abun duniya ajiye na masu dan kai hukuma ne a da kuma dan kana da abun duniya duk wanda ya mata mu sai ka walakanta shi duk wanda ya mata sai ka walakanta shi ina aiba shi fa ba ka musama wa bayan Allah shi kuma yana daga cikin da Allah ya ce inna Allah amru bil adli wal ihsani ihsani shine kyautatawa inna Allah katabal ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyauta dukkan komai wannan mu shobrar bilani ce wani sufi da ake kira Kulayl bin Iyal ya ce da mutum da ya kyautata wa dukkan halitta wa dukkan mutane amma a samu agwagwa a gidansa ba ya kyautata mata yace bari a kira shi daga cikin musulmi na masu kyautata aiki shine ya ga kan tufaye suna cewa har tsuntsuwa kejinka a gida dole ka dinga kyauta masa ya da halittan Allah ne kai ka ajiye shi ballantana ko mutum dan adam dan uwanka ya sa da mu dauki irin wannan makarimul akhlaqi sai ga mutane da yawa da yasu musulunta da wanda ba musulmi ba wallahi kewa musulunta da su da da musulunci ya zo da dukkan wani ɗabi'a mai kyau annabi yana ce inna ma bu'istu li utammima makarimul akhlaqi an turo ne dan da cika ɗabi'un girma zalunci masifa ne ainihin Allah ya kiyaye mu والبغي يعظكم الله ينامك واذي لعلكم تذكرون دنكو كزمو وتكونوا أذكو نعم
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
نعم إن الله يعلم ما تفعلون مم. وأوفوا ال... نعم وأوفوا بعهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عقدتم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله سبحانه وتعالى يقول وعوفوا بعهد الله كتشك القهر الله إذا أخذتم كو إذا أخذتم إن كنا القول ولا تنقل الأيمان بعد توكيدها كذا ورور القول wala tun kulli aimana kada ku warware rantsuwa ba da tauhidi bayan kun karfafa ta Allah subhanahu wataala ya umurne mu da cika alƙawari wa ku bi adillahi zakatum da cika alƙawarin Allah kun yi alƙawari anan su baye daga cikin irin wannan ayoyi suka gina mene almajiransu suka kuma kuma gina karantarwansu idan mutum ya zo ya ce ya karbi da riƙa shi da aka ji maulin mushi da usman bauchi na faɗa cewa tana daga cikin babi ne na nuzuri kai ka zo ka ce kayi nuzuri kayi bakance da aka dinga sallah kullum raka a ɗari wa Allah ya zama dole a kanka kai ka zo ka ce ka karɓi istighfari da kaza alƙawari ne kai wannan tsakaninka da Allah shi muƙaddami ko shehi sarika shi shugaban makaranta ne kamar maulin mushi tijari radiyallahu anhu shi ne mai makarantar yawwa shi yake koya maka ga yanda za ka yi sauran almajiransa kuma mukaddamai wakilansa ne amma ainihin aikin aina Allah ne ko da ka ku cika alƙawarin Allah an ka warwar alƙawari da ka gana cin kashi ɗari ka kabari masifin da zai same ka ka za ka kuka da kanka ai wa Allah ka warware alƙawari shi kuma Allah ya taɓa ɗan cewa wa auku bila inna la da kana masula ya allazina amanu auku bil uqud ya ku wanda ku yi imani ku cika alƙawari wa auku bila inna la da kana masula ku cika alƙawari alƙawari ba abun tambaya ne da a tambaye ku sabila da haka Allah ya ce a cika alkori a wakul kaila za cin tunko a wakul a wakul bi ahadin layi za ka tun wala kan kula ai mana bada taukidiya kada ku warware kuma alkawari ba a rantsuwa ba da taukidiya bayan karfafa ta malamai ta ce bayan karfafa ta da alkawari kai ne ka zo ka ce wa mutum ka rantse da ka masa kaza kuma ka ce ka masa alkawari ka ga abubuwa guda biyu ga alƙawari ga rantsuwa wala don kula mana ba da taucidiya wa qad ja'altumullahu alaykum kafila ya shi kura kuri ga kun sa Allah shine yin shaida a tsakani kafilan nan shahidan wasu malamai sun ce kuma kafilan din nan shine mai damana Allah shine ka sanya shi a tsakani mai shaida ko kuma ka sanya shi ne damanan ka na wannan magana da kace da kai to kada a warware alƙawari to shi warware alkawari bayan mutum ya yi rantsuwa malamai sun kasa rantsuwan sun ce rantsuwan kashi hudu ne rantsuwa kashi hudu ne ko uku akwai rantsuwa da ke ce mata rantsuwa na gamusu akwai rantsuwa kuma mun akida akwai kuma rantsuwa wanda ake kira lagawu to lagawu shi Allah ya ce baya kama mu da wannan magana la yuwaqizukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah baya kama ku cikin yashashshen maganar rantsuwan kana magana ka ce wallahi kaza wallahi zan yi kaza wallahi zan yi kaza to Allah baya kama mu a irin wannan walakin yuwaqizukum bima kasabat qulubukum a wancan kuma ya ce la ta ja Allah urzatin la imanuku kada ku sanya Allah abin wa bujurowa cikin wato rantsuwan ku to su biya laka idan mutum zai rantse akwai lagau Allah ba ya kama mutum da wannan rantsuwan amma akwai rantsuwan kuma mun aƙida wanda idan mutum ya ce wallahi sai na yi kaza ita kuma tana lizinta maka in ba yi wannan abun ba to sai kayi kafara in kayi kuma shikenan ita kuma wancan ga musu rantsuwa ne na gangan akan ƙarya wanda annabi malamai suka ce Allah annabi ya ce da ta tana tsoma mutum ne a cikin wuta za ta dilmiyar da kai a wuta Allah ya kiyaye mu to su da haka Allah ya umarni a cikin alƙawari la yuwafiqukum Allah billahi fi imanikum na'am مجھے ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم نعم تتخذون أيمانكم دكلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به نعم وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
Assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam wannan yana tambaya ne yake ce me hukuncin wanda ya ce a bashi dan Allah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin wai haka shirka ne? Ya tambaya na farko kenan.
na'am to mutum ya ce a bashi abu dan Allah dan annabi mu ba mu ga yadda shirka ya shiga wannan ba ko kaɗan ko kaɗan amma masu faɗan haka muna so su taimaka mana da ayan Qur'ani ko hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce in aka ce dan Allah dan manzon Allah to hakan shirka ne ko ya takaice abin da namu ga musu kenan amma mu mun san nassosi da yawa ko qur'ani ma mun sani Allah abin da so da yawa yakan ce wa Allah wa di'u rasula ku ba Allah ku bi manzon Allah yawa in ka ce ai mutum bari ya da ka ce ka ban dan Allah kuma ka ce dan manzon Allah ai abin da suke faɗa wajen wai an daidaita Allah da manzon Allah abun kana tambayar ta yabna ya ce a ya da yi kace dan Allah in kace dan Allah ma ta yi tunda kan kace dan Allah ta yi ya da yi kuma yawa kace kuma dan wato in kace dan manzo Allah wani Allah da manzo Allah ɗaya ne dan Allah ka dubo ne wani bagwariyar rashin adalci wani rashin fahimta ko mu ce kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da wannan ko kadan babu shirka in kuma an ce hakan to ga Allah ya ce وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كاي وانا ما ce wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo Allah yanzu a cewa to Allah da manzo Allah ɗaya ke ya sa aka daidaita kuma da al'ulil ulil amri sannan kuma mun ji hijira ma Qur'ani na ayi annabi na cewa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda ya hijira dan Allah ko zuwa ga Allah da manzan Allah da zuwa to Allah da manzan Allah ɗaya ke to fa hijratu ila Allah wa rasul hijiransa kuma saboda Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sani hadisi ingantacce sahabiya ta ɗauki abin wuyanta za ta bayar zuwa ɗau dan yaƙi matan Abdullahi bin Mas'ud ya ce yanzu za ki cire wannan zinari ta ce eh dan bayan ne dan Allah dan manzo Allah ta yana wannan ya zama shirka in kuma an ce yin wannan hada Allah da manzo Allah shine shirka to sai a koma kiran sallah ya daina ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah domin abin da kake faɗa jikin ɗaya ne na shaida ba wani ubangiji sai Allah na shaida kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne da ayan kace kawai ka shaida Allah Ubangiji ne ko ya isa sai muka ji har kiran sallah haka yake har iqama haka yake har tahiyya ma haka yake haka ne mutum ya zo ma dai shiga musulunci abin da da ce faɗa ke da dai ce ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu a ce ce wa ashhadu anna muhammadan kuma abduhu wa rasulu ya ce a sai dai ce ashhadu anna muhammadan abduhu ya shaida annabi Muhammad bawan Allah amma ba manzon sa musulunci ta yi shigamsa musulunci ya yi da ga wannan ayoyi akan irin wannan hadisi suna da yawa akan irin wannan saboda da haka ga tawassuli nan wannan ai tawassuli ne ma hadisan tawassuli ko suna da yawa ingatattu mun sani gashi nan yanda sahabi idan sai makanci zo ya roki Allah ya roƙi manzo Allah annabi ce ya ka hakura da aka bashi addu'a yaje a cikin addu'a yana ce ina kamun kafa ina tawassuli da kai a gurin Allah ke fada kenan ido ta bude wanda ba lokacin kawo wannan ruwayoyin isnadodinta amma wannan duk mutumin da kaji yana faɗan haka to alamu ne na rashin rabo duk wanda kana ce wai a ce abu wai rai ka ce wai dan annabi kawai ai dan Allah kawai to akwai raina manzan Allah cikin lamarin raina manzan Allah kuwa kafirci kuma mutum bare sa haka bai ya zo mutuwa bai da ka Allah kiyaye yawa mu mun so ba an ka zo baran ma kawai ka ce ku bani dan manzan Allah ko baka sa Allah ba mu da mu baka annabi yana da darajar da a wurin mu da mu dauki da ana iya daukan rayukan mu ma mu ba da mu ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
mai tambaya na biyu yana cewa shin wai riko da masaba bid'a ne
eh to wannan shi ma duk masu zafin kan addini ne zaka ji mutum yana cewa shi bai da masaba shi bai da masaba amma kuma fatoyin din na malaman mazhaba yake daukowa ko kuma mu ce wani ma hanya ne na raba ka da mutanen kirki mu dai mun sani kamar yadda ɗazuma ka aya aya Allah ya ce ya lazina mun wa iyu Allah iyu rasulun amri min yawa shine mazhaba uba Allah uba manzo Allah uba abuta al'amari ya ce muku sune malamai yawa malamai sune magada annaba su suke mana bayanin addini Allah ya faɗa ba Qur'ani annabi ya zo ya da faɗa a hadisi malamai kuma sun zo sun warware mana abin da annabi ya faɗa a cikin qur'ani a cikin hadisin nan da abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani din to duk kuma wani malami shahararre a duniya sai ka ji na riko da masaba hatta ibn taymiya muna da littafansa da yawa da yake tabbatar da cewa shi ba hanbali ashe ka ga kun ce maza ba bid'a ne to sai su koma su fara bid'antar da ibn taymiya haka dan abdul wahab muhammad dan abdul wahab shi ma ba hanbali sai da alaka wanda kaji na magana cewa a sake maza ba musamman a wannan zamani namu daga yana ta kabar maza ba kabar maza imam maluku ba shi Allah ya turo ma ban yi magana ba ta dace ka dauka in ba ta dace ba kabar masa amma kuma daga ga an zo ana ce maka albani ya ce kaza albanin da suka rika ko shekara ashirin ne da mutuwa in ya yi bai wuce kada karan ba wanda mun yi zamani da shi mun sha iskan duniya ɗaya da shi ana masa maganan wa'inda bayan Allah da duniya ta cire musu hula su masu tsoron Allah na irin su Imam Malik wanda tun na da shekara goma sha bakwai ya fara ba da fatawa a garin Madina wajen ana cike da manyan-manyan malamai aka tabbata na Allah ne ma kuma an zuwa na ce maka ka sake irin su ka kama kuma irin su albani sai ka dana kanka shek nasiruddin rahimahullah ya ce wa albani yake ko bin bas ko husaini duk kwanan nan suka suka yi zamani da ya ka yin riko da mazhaba sunna ce amma ba wajiba ba ba dole bane kai mazhaba amma akwai wanda kuma dole ne yi mazhaba in ka kai mukamin mujtahidi wanda za ka yi ɗaukan alƙur'ani da hadisi kai istinbadin hukunci ba dole ne akan karke maza ba amma in ba ka kai kuma kana so kai addini mai kyau yadda Allah ya saukar dole ka yi ka rike maza ba kai mutum ba ko ya ko ya so ya yi maza ba domin a fannin karatun Qur'ani akwai malaman maza ba na fannin karatun Qur'ani wanda duk kira'an da za ka yi ko gasa su ne suka ɗauki gasan da girma da wata abu to sai ka bayanci maka kira'an wa za ka yi da za ka ce kira'an manzan Allah ya ce a wannan kona da kai kuwa duk kirawoyin da manzan Allah ne amma akwai wasu mutane da ake manna su da wannan kirawoyin su suka yi fice a kai tukunna ka faɗa a ce to wani ga ka'idan yin da yake karantawa kai imamul bukhari ma yayi mazhaba a fannin karban hadisi da aka gane ce hadisin da ya fi inganci shine wanda aka rawaita ala shar'i bukhari wa muslim a bisa shar'in bukhari da muslim waye faɗa ka Allah ne faɗa ka kuma duniya har gobe akan aka kace in dai fannin sunna ne hadisin da ya fi inganci shine hadisin da aka rawaita a shar'in bukhari da muslim ko farko a ce maka shar'in bukhari sai kuma shar'in muslim sai kuma shar'in bukhari da muslim wanda suka yi tarayya cikin wannan sharda shar'in ba na bukhari ba ba na Allah ba na manzo Allah ba tana gwada maka akwai sharaɗin wani mutum da zai iya zumawa na Allah da Allah ya samu cika da imani sannan akwai wani bawan Allah da yake tambaya akan warware alola wai cin naman raƙumi na warware alola idan mutum ya ci naman raƙumi alolansa ta warware to wannan magana dai akwai malaman da suka tafi akan haka sabila da ɗoruwa akan doron wani nasfi na hadisi wanda wani sahabi ya zo hadisi ne ingantacce yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dan yi alola ana tawalla min tuhumil ganin da ni alula muka ci naman tumaki sai annabi ya ce masa a sai ya ce to sai annabi ya ce in shi ita fa tawadda in ka so kai wa in shi ita fa la ta tawadda in kuma ka so kar kai kala ya ce to a tawadda min tuhumil ibil dan iya yin alula naman raƙumi sai ya ce a ashe annabi ya ce na'am tawadda min lumil ibil da ka alula ana man raƙumi kale ce abu salli fi maradin ganin dan yi sallah a wajen da ake tare tumaki kala na annabi yace kwarai kuwa yace to a usalli usalli fi mubaya rikil ibli dan yin sallah a wajen da rakumai suke kwana shingen su kala la annabi yace a to wasu ya suka dogara ga wannan hadisi sai suka ce lallai lallai mutumin da diye alula ya ci nama da kuma yalulan sayarwa to imamu maliku da wasu malaman maza ba sai suka ce a alulansa bai warware ba duk mai suka kafa hadisi suka ce ai hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم شين ترك الوضوء مما مست النار ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala a kan duk abin da wuta ya taba wato idan abu da zata ne in dai har wuta ya taba shi to ya karkace shi sai bai aka tunda nama raƙumin nan ba ɗanyi ake cin sa ba sai suka ce to ƙarshen rayuwar manzo Allah ya ce duk abin da wuta ya taba shi ba na zata bane baya warware alwala sai imam malik suka ce tunda annabi faɗa haka wannan amun ya haɗa komai sai haka dan mutum yayi alwala ya taɓa nama ya ci nama rakumi alwalansa bai warware ba ɗaya daga cikin hadisan da suka kunna na biyu kuma hadisin da aka rawaito ta kan abdullahi dan abbas ya ce innamal wudu'u mimma ya fariz wa laysa mimma yadkhul iyaka dai alwala abunda ya fita ne in wani abu ya fita daga cikinka shi ne yake sa ka alola walaysa mimma yadkhulu banda abin da ya shiga idan aka wanda ya ci nama raƙumi ai shi ne shigar cikin sa ba kamar wanda ya kudari ne ko ya hutu ko ya bayan gida ba idan aka suka ce wannan su biya raka wa innamal fitur iyaka ma suka ce shan ruwa ma mimma da halani ai ga abin da ya shiga ne walaysa mimma karja babu abin da ya fita misali mutum yana azumi ai ba ce in kayan in kayan mai azumin kayan warware ba ka biya da fitarwa kai azumi na karewa ne da abin da ya shiga ma'ana ka ci ko ka sha to haka shi ma alola na warwarewa ne da abin da ya fita daga jikin mutum ba abin da ka shigar da shi jikin ka ba to dai haka ka dora dalilin shi a wannan hadisai suka ce alola ba ta warware ba dan mutum ya ya ci nama raƙumi wanda imamu maliku akan wannan fatawa yake da imamu shafi'i akan wannan yake da ɗaya daga cikin zantattukan Ahmad bin Hanbal wanda Ahmad bin Hanbal yana wannan yana ya faɗi wannan magana shi ma ga ya ce yana da fatawan na warwarewa daga baya amma ya dawo kan ra'ayi naman raƙuri baya warware alola ya ce da shi ne kuma salaf da yawa suka tafi su biya da wannan hadisai da ɗaya daga cikin wani hadisi da muka kawo cewa annabi ya ce wato suka ce annabi ya kasance ya ce babu alola daga dukkan abin da wuta ya shafa duk abin da wuta ya shafe shi to ya tsarkake shi da biyar haka wannan shi ne hukuncin wanda ya ci naman raƙumi da wayin nan zantattuka namu muke ce abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu Allah ya yi mana wannan cuta Allah ya saka mu da suke ba mu gudumawa tun farkon fara wannan karatu na mu har tun shekaru har zuwa yau Allah kuma ya saka ma Alhaji Balawunci da alkhairi sauran duk masu taimakon mu bijayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih wa ala ali haqqa qadri yawm idari azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين